أكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن ذاك الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a barka mu da wannan mace yau hudu ga watan tara hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1446 wanda ya zo daidai da hudu har yanzu ga watan uku 2025 gregorian calendar kawai da muka saba da mu ci gaba da karatun na alkurani da sarki a cikin wannan masallaci mai albarka da kuma gida mai yi wasan sarkin lamba jiya mun dakata a cikin wannan sura mai albarka suratul isra inda allah maraukakin sarki wato kenan ya yi mana fada a kan shirka la ta ji alma allah ilahan akar fada ku da mazmumin makzulan to ci gaba da wannan za mu tashi aya ta gaba inda Allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya lalle ubangijinka wato kenan kaza yayi hukunci ko kuma yayi umarni cewa kar a bauta wa kowa sai shi kalmar qada tana da ma'anoni da yawa a cikin alkur'ani wannan da ake aqdara rabbuka yana nufin amara rabbuka ubangijinka ya yi umarni wato kenan kar a bautata wa kowa sai shi amma inda allah maɗaukakin sarki ke cewa fa kaza kunna saba samawatin fi yawmaini kaza a nan tana nufin wato kenan alkalku shine wato yin halitta allah ya halicci wa'annan halittu ya sanya su sammai guda bakwai a cikin wato kenan kwanaki guda biyu inda allah maɗaukakin sarki ke cewa faqdi ma anta qabil inna ma tagdi hadhihi alhayati dunya anan hukunci ake nufi don haka kaza anan tana nufin wato kenan hukunci ake nufi wanda kuce kaza tana nufin gamawa da kuma kammalawa kamar yadda Allah ya rabu da kike cewa ku da al'amarin ladhi fihi tastafiyani wannan lamari da kuke na mafitawa a kansa to an riga wato kenan an gama da shi haka kuma yadda ke cewa bai da kadaitun manasika ku ai kuma aikin hajji kun gama komai da komai na ibada wato kenan an kammala kamar yadda ke tafai da kudaitun salatu ban ta shiro fil ard idan kun yi da sallah kun gama wato kenan gaba da kenan wato kenan shi yana nufin wato kenan kaza anan yana nufin gamawa wani lokaci kaza yana nufin nufi nufi kamar yadda Allah ke cewa idza qada amran fa inna ma yakunu lahu kun fayakun idan Allah ya nufi zartar da wani lamari Allah madaukakin sarki yakan cewa wato kenan abin ya zama sai ya zama har yanzu wani lokaci qada yana nufin alkawari qada a cikin alqur'ani yana nufin alkawari kamar yadda Allah ke cewa ma kunta bijanibul garbi iz qadaina ila musa al-amr ba ka gefen dutse a lokacin da muka yi alkawari tsakaninmu da musa alaihi salatu wasalam don haka kaza tana da ma'ana da yawa shi ya samu lokaci ake samun ishkal hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a taita musalata duk lokacin da za ku je sallah kar ku gudu gudu ku je a nitse kuma a darabtu ku sallu ma fataku faqatu da wanda da yake cewa fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimu yawwa sadaka amma masu ta hakiki sai suka ce duk ma'anar su ɗaya ne ma'anar su duka shine itimam ne sadaka a cika sallah idan wata kinan abin da haka kaza tana zuwa da ma'anoni da yawa to yanzu abin da ake jan hankalin mu a nan a wannan aya shine cewa ubangijinka ya riga ya ba da umarni domin in kaza da hukunci ne a nan gurin to babu wanda isa ya saba wa Allah amma ga mutane suna saba in ya riga ya zarta ya yi stafi cewa ba wanda isa ya saba masa to hakan za a gina mutane kowa jibillarsa ba za ta saba ba kamar yadda mala'iku la ya suna Allah amma amara kuma ya bari nawa ya bari amma idan umarni ne Allah mara kuka sarki bayar to shi ke sa ba mutane sabi wanda ya ga dama ya zartar da umarnin Allah mara kuka sarki don ya samu sakamako mai kyau wanda kuma ya ga dama ya ki ya abin da ya ga dama shi kuma a masa hukunci irin yadda ake so shi ma a masa da haka yanzu ubangijinka ya ba da umarni Allah ta abudu illa iyahu cewa lalle karku bauta wa kowa sai shi shi kadai domin shi ne ya cancanci a masa bauta idan wannan aya tana kore shirka tana kore wa mutane daukan duk wani haƙƙi da yake na ubangiji Allah ba da zarki ne a ba wa wani dan adam sawa'un mala'ika ne shi ko annabi ne shi ko malami ne shi ko jibtu dai ko dagutu ko kuma koma wane yanzu abin da aka zarta za a yi masa bauta shine Allah madaukakin sarki shi shi kadai domin dama ce shine makasudin halittar dan adam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tun da haka ne Allah ya shi shi kadai wato kenan za a bauta sannan sai Allah madaukakin sarki ke cewa wa bil walidaini ihsanan iyaye su kuma wato kenan a kyautata musu su iyaye abin da ake musu isani yake musu shine za a kyautata musu ba a bauta ma iyaye ba a kuma bin iyaye a saba wa Allah madaukakin sarki la ta'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq amma duk abin da yake kalmar sa sunan sa ihsani kyautatawa kai abin da za su zai zaka kyautata musu su ji dadi a rayuwarsu ta duniya su ji dadi har ma a rayuwarsu ta ranar lahira Allah ba da kuɗin sarki ce kai musu wannan don haka shaza ba a yi kaidi ba aka ce walidai ne insana iyaye su wato kenan abin da ake musu wato kenan shine wato kenan insani insani shine zaka musu wato kenan biyayya daga cikin insani da ake mai iyaye ya zama wajibi akan iyaye shine duk abin da zai ja musu mutunci da yabo ka yi shi duk abin da zai ja musu wato batanci da zagi ka nisanci wannan amma Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa daga cikin mafi munin abu shine mutum ya dura wa iyayensa a shar sai mutane suka yi mamaki suka ce hakan yanzu zai iya faruwa ya rasu lasa ce kwarai ka je ka zagi uban wani uba ko baya ko uba ko shi ma ya zo ya zagi uban ka yanzu waye zagi naka uban kai ka zage shi saboda kai ka jawo masa zagi ka zama dan kuka kenan mai jawo wasu ba saboda haka yin haka kiyaye wannan doka kiyayewa duk abin da zai sa wani mummunan abu ya zo ya samu iyayenka a dalilinka to kiyaye wannan abin shi ma yana daga cikin wato kenan isani da ya zama wajibi wato kenan aiwa iyaye sannan daga cikin kyautata musu a su iyaye akwai rashin saba musu in sun ce ai abu kaza sai a yi in sun ce a bar abu kaza sai a bari yawa duk abin da suka umarni to sai fa mutum ya yi shi dolarsa sai mutum ya yi shi dolarsa in sun hana sai ya hannu allahumma sai dai idan sun shiga cikin hakkin ubangiji domin sun shiga hakkin ubangiji to wannan kuma tukinan sun tsallake iyaka nasu hurumin kowa da ma yana da nasa ba tukinan hurumin wannan shi yasa abdullahi dan umar allah da kuma take da shi yake cewa annabi sallallahu na auri wata mace wadda nake tsananin kaunanta amma sai aka rishi sa ababa na sai ya wuce ta saboda wani dalili irin nasa baya kaunanta don haka sai nuna mun kwata-kwata baya son ta in rabu da ita sai na je na kai kuka gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ka sake ta sai ka zauna da baban ka lafiya to hakan ku aka yi abdullahi da umar wato kenan sai je sai sake ta sai je sake ta sannan daga cikin ihsanin da aka ce a yi wa wato kenan iyaye akwai wato kenan mu'amalantarsu da wato kenan mu'amala wadda take mafi kyau wani mutum ya zabi da annabi sallallahu alaihi ya rasulullahi man ahaqun nas da a cikin mutanen dundunar waye bi cancanta bi suhubati zama na abuce shi kullum ina tare da shi ina kyautata masa yace masa ummuka yace to naji summa man yace summa ummuka daji na biyu summa man sai yace summa ummuka summa man yace summa abuka sau nawa kenan sau uku ko sannan a na hudu sai ya kawo wato kenan maganan babanka saboda haka kenan yanzu in ka ɗaya in ka tsaya a nan za ka ga wato wanda ya cancanta ka kyautata masa a duk duniyar na shi ne kowa da uba tunda su ya faɗa ko kuma a nan aka tsaya illa iyaka yanzu a cikin abubuwa guda hudu yadda malamai suke analysis kenan a cikin wato kenan isanin da za ka yi mako iyaye guda biyu to kashi uku na uwa ne kashi ɗaya shine na uba ne mun bayyanci wannan saboda yanzu ya faɗa sau uku aka ne yau wannan shi ne fahimtar malamai na farko akan wannan hadisi ne fahimta ta biyu suka ce ba haka lalle hakan ne yake nufi ba amma abin da yake nufi yana nufin wato kenan tausayawa uwar saboda ita ta fi rauni a al'adance uba ya fi kakar a wajen nema yau su da an badanta sau uku bai fifita ta akan uba ba kamar yadda an batan wasiya bai fifita wasiya akan bashi ba Allah madaukakin sarki ya ce min ba da wasiyati yusu biha aure wani aka fara ambata wasiya to yanzu da wasiya da bashi wanne ne nan buwan nan zo biya bashi bashi shine amma kuma wasiya aka fara ambata saboda ita tafi rauni ita ne mutane za su iya kinyanta shi yasa aka fara ambatar ta da abin kuma wannan shine ma jibilla da 'ya'yan adam da sauran halittu yanzu kaza da ka taba mata dan ta dan karami tare ka kama manyan sai ka kama manyan ka duka yanka bata damu ba amma ka za ka taɓa ɗan gani me yasa saboda shi ya fi rauni saboda haka wannan famula ita aka yi a fulayin a nan gudun uwa ta fi rauni shi za aka ji hankalin a kanta har sau uku amma bai nuna cewa uwa tana da fifiko wata gida a kan uba ba wannan shi ne fahimtar wasu malamai amma allah marubin kirki dan ka kula da ita saboda ita ta fi rauni ta fi wata gidan tsananin bukata a gare ka allah marubin sarki sai ya bibita ta annabi sallallahu alaihi ya ambace ta wata kenan har sau uku sannan daga cikin biyayya a gare su kyautata musu a iyaye ana musu biyayya ba sai lalle sun musulmai bane ko da su arna ne idan ne ba arnan da ake yaki da su ba ko kuma sun umarce ka akan abin da yake sabanin addinin ka na musulunci ba aka ce a yi musu biyayya saboda nana asbahu mahaifiyarta ta zo gurinta ko asma bintu umaisin kenan mahaifinta ta zagurta daga makka ita tana mushrika ta zo ta same ta a madina tana matan sa'adun annabi sallallahu alaihi kuma da niyyar neman taimako to ita tunda musulma ce tana da gaibi da aka ta tashi diren ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ga mahaifiya ta ta zo kuma hakika neman taimako take a gare ni kuma ina da abin da zan taimaka mata ne in nayi haka musulunci ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ki je ki kyautata mata babu matsala za ka sai Allah bada kudi tarki ya sauka da layan hakum wallahu alil ladina lam yuqatilunakum fid din lam yuqatilukum ko lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum yawwa Allah bada kudi tarki bai hane ku ku kyautata wa waɗanda kafiran da ba su yaƙe ku a cikin addini ba ba su fitar da ku a cikin gidajen ku ba ba su kawo muku matsala ba Allah maɗaukakin sarki bai hana an tabar ruhu da je ku musu wato kenan aikin alkhairi ba musamman wato kenan idan iyaye idan iyaye har ba aka ce daga cikin kyautata iyaye shi ne duk aikin da zaka yi na addini ma ka nemi izinin su ka nemi izinin su ma dama ana zaune musamman abin da bai zama tilas yanzu yanzu jihadi har na suka sha akan mu to yanzu ba sai an nemi izinin kowa ba duka za a fita amma an da normal circumstances aka ce za ka je wani abu na addini amma kuma su suna da wani abu da suke bukata kai sai kai haƙuri kai wannan ɗin sai kai haƙuri kai wannan wannan yana daga cikin ihsani wato kenan a iyaye wani mutum ya zo gida na sassa ya ce zan tafi jihadi sai ya ce masa kana da iyaye ce ina da iyaye ce to ba zai jihadi a kansu ai saboda ya tafi ya bar su hankalinsu a tashe suna kuka annabi sa sa ce ka koma ka sa su dariya kamar yadda ka sa su wato kenan kuka saboda jihadin yanzu akwai waɗanda za su yi ko da kai ko ba kai ta yanzu a gurin ya zama mai kifaya da kuma wancan iyaka kuma babu wanda zai kula da su sai kai don haka sai ka je ka kula da su tun da muna da wanda za su abin amma da a ce abin ya zo mana kwatsam ne bayan da muka iya to wannan yanzu koma bangaren wato kenan neman kariya a kai wato kenan saboda haka dole ne ya zama wato kenan mun je da kai haka kuma malamai suka ce idan ma iyayen kafirai ne irin hakan ta faru sai ka nemi izininsu idan abin bai zama wato kenan far da aini ba ne to in sun hana ka wato kenan still kana iya hakuri sannan daga cikin kyautata mai iyaye akwai sadarwa zuwa ga wato kenan abokan mu'amalarsu abokan mutuncinsu abokansu na hulɗa na yau da kullum ko babanka ya rasu amma shi yana da abokanan da suke mutunci to ka rika zuwa gurin su kana dan yi musu ihsani kuma kana gaishe su kana mutunta su wannan yana daga cikin biyayya da kake ma iyayen ita ma mahaifiyarka tana da abokananta ko ba ma mahaifiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa a yakara kuma a raba naman a abokan na na Khadija ai matarsa ce wanda ke da kuma aure da ita idan za a yi haka a mata ya halatta min babu aure a mahaifiya ko kuma wata kenan a mahaifi ko a yi a mahaifi abdullahi dan umar yana tafiya zai ga mutum shi yana kan jaki da rawani ya ga mutum yana tafiya a kasa ya zo maza maza ya sauka akan jakin ya dora dattijan ya dora masa ya cire rawanin kasa ya nada masa ya gaishe har gida wannan dattijan kana abdullahi dan umar ya ce ko ba ka zama nan abokin umar ibn kadabi bane ai abokin babana ne saboda mutuntawa saboda Allah madaukakin sarki yake cewa wa bil walidaini ihsana sadaka wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce muke duk abin da ya zo kaga an faɗi abubuwa da yawa kuma bai taga ci sha nan ba duk abin da ya zama babin kyautatawa ne wanda za su ji daɗi su maka sa albarka ko to irin wannan duk ana bukatar wannan matsayin ba a shiga wata kenan ka'idar shari'a ba don haka Allah madaukakin sarki ke cewa wa bil walidaini ihsana sannan sai Allah ce in ma yablu ganna da kalki wara ahadu ma auki lahuma idan Allah ya maka wato gidan ta goma shi suka zama tsofi kai kana da ranka ko kuma ɗayansu daga cikin su ɗaya daga cikin su sai zama ya tsufa kai kuma yanzu ka kawo karfi to a daidai lokacin suna bukata a gare ka shigen irin bukatar da kai a gare su lokacin da kake yaro kake yaro ko kitip kitip kitip za ka faɗi su tare ka su maka wanka su sa maka riga su je su nemo maka abinci su nemo maka magani su ɗauke ka a kansu su tafi da kai ko yawo wani za ka yaro kuma ɗansa na taɓa ganin wani ɗansa na farko ne yaro kuma shi haka kamar shi ne ba shi da lafiya ya tafi kemis ai yaro ne ba lafiya yana ta tafiya a hannu ya je shi to irin wannan abu da suka maka nan to sun girma su ma Allah madaukakin sarki ce in sun kai wannan lokacin suna da bukatar taimakon ka kamar yadda yadda za ka yi fitsari ba su kyamaci fitsarin ba su wanke ka yi kashi ba su kyamaci kashin ba su wanke yanzu ton din ya dawo kansu kai kuma ya rufo ma kanka don sun tsufa zai iya yi wasu ko ya fitsari a jikinsa sai ka yi kyama ko kuma ya ba haya a jikinsa sai ka yi kyama ko kuma ka kawo abinci ce ni ba wannan da ke so ba da kai ba haka kake ba wallahi wurin cewa ka sa kafa ka shambe ko kai ba ka san wannan an je an yi sha wahala an yi wala alama ba ka san yadda aka aka samu shi ba aka ajiye aka tada da aka boye dan kai daga zai kuma kashi ka shambe kace ba ka so to kai ma yanzu ka kawo sun shambe sun ce ba wannan suke so ba me ya kamata kai sai kai hakuri sadaka yin hakan daurewa a irin wannan yanayin yana daga cikin abin da ake kira ihsanin da Allah madaukakin sarki ke so wato kenan kai musu a daidai wannan lokacin sannan aka ce bayan wannan ba za ta kulla kuma uffin kar ka ce musu firma karka ce masa Allah wa dare karka ce masa duk ma'ana kar ka ga wani abu a jikin su kai kyashi kar kuma kai wata magana malamai suke cewa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce Allah madaukakin sarki ya sanya wata kalmar da take ta fi wato kenan kalmar uf a wajen rauni na musgunawa to da ita zai ce don haka kalmar uf din nan a larabci ita ce mafi karancin abin da za ka yi na bakar magana a gaba ko amma don Allah ce karfe haka ne saraka mafi karancin abin da za ka yi na ka daga musu hankali Allah madaukakin sarki ce karfe yi wala ta kulla kuma ofin ko wala ta har kuma kuma kada ka tsawace su kada ka ce ai ko a cikin adari aka ce wanti harin musulmi ko tsawa a musulmi ai an hana to tsawa a obaba kai baba wallahi tallahi kaza kaza ke kuma kaza kaza kaza mutum yana abin alhali lokacin da su suka sha wahala akan ka kai ka manta to saboda ka Allah barakatun sarki ce wala ta haruma kada kai musu ruwa ka irin wannan sannan wa kabilla kuma jana da zilli wannan fukafikin naka na kaskanci ka sassaukar da shi a gare su na eh min rahmatu saboda wato kenan jin kai haka ne ok wa kullu maqalan karima ko sorry wa kullu maqalan karima ka faɗa musu magana mai karimci magana za ka musu eh to kai musu magana wadda take mai karimci kalma wadda za su ji daɗi ta girmamawa wai haka ce ka irin kalmar da za ka musu shine irin kalmar wato kenan mai laifi a wurin shugaba mai ɗacin rai marar yafiya mutumin da yake da shugaba ne yana da fawa da komai da komai zai iya maka komai kuma mai fushi ne tsara ɓaci rai kuma kayi masa mummunan laifi in ka zo wani irin kalma za ka masa ya za ka yi sai ka gana ka yi da nego yadda har ransa ya ɓaci to haka ya kamata ka yi tunani ka yi zaben kalma ka yi zaben kalma ka yi zaben kalma wadda in ka faɗa musu wato kenan ko a cikin wani irin mood ka same su hakan su wato kenan ba zai tashi ba shine wa kullum ma kaula karima ka faɗa musu magana magana wadda take wato kenan ta karimci magana wadda take ta mutunci sannan wa kullum kuma da nan asali fuka fiki naka wato kenan da isti'ara ce ka lankwasa wato kenan gefen ka a gare su mana bai ladabi sosai wato kenan a gare su saboda rahama da tausayawa wato kenan da jin kai a gare su sannan bayan wannan ana son ka rika musu addu'a ka musu addu'a ka ce musu Allah irhamhuma kama rabbayani saghira ya ubangiji Allah kai musu ka ji kansu kamar yadda suka ji kaina lokacin da nake yaro don lokacin da nake yaro da sun yi wasa da na mutu da ban samu kula ba yunwa ma kawai za ta kashe ni malaria ma za ta kashe ni duk abin da zai iya kashe mutum zai iya kashe na wancan lokacin amma sun tsaya kai da fata sun yi abin don haka ka musu addu'a Allah madaukakin sarki ya umarce ka da hannun musaka sawa'un suna da rai sawa'un ba su da rai wannan allah ba da zarki wato ginin ya umarce ka wato ginin ka musu addu'a in ya riwaya ce wani mutum ya takura ɗansa ɗansa ya jefa da annabi sallallahu alaihi wasallam baba ya kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai ce ka tura min baban naka baban naka ne eh ce ka zo ka ce ya zo shi sami in ji annabi sallallahu alaihi wasallam da yaron ya tafi zai faɗa baban jibrilu sai zo ya ce ma baban idan baba ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan baban ya zo shi ka ce masa ya faɗa maka abin da yake cikin zuciyarsa ya faɗa a cikin zuciyarsa wanda kunnan su bai ji ba kai bayan Allah kai ne danka kaza kaza kaza kaza kace ka takura masa kaza kaza kaza kaza ta ji haka ka yara sallah sai ta bari ajiye wannan matukana faɗa min abin da yake cikin zuciyarka wanda ka faɗa ka tsara shi kunnan ka ko biji shi ba sai ta ka ya rasulullah kullum ubangiji zai yi magana dangane da al'amarka sai ya ƙara mana yakini a kanka yace tabbas za ku da abu sai ta domin ne shine yake cewa na yi nazari akan yara da wahala da na sha a kansa da kuma yanzu shi ya zake mun cicire akan abin da bai dace ba sai shirya masa wasu baituka yake ce masa gazautuka mauludan wa urtuka yafiya to allu bima ajna alayka wa tulhab na rene ka kana yaro karbi na shayar da kai karo na biyu lokacin ka zama wato kenan saurayi da wahala ta da komai da komai na aka rene ka aka har ka rayu iza lailatun dakat ka bisukmi lam abid lisukmika illa sahiran atamarmalu duk lokacin da aka ce wani rashin lafiya da daddare ya kama ka to ni ne ba zan yi bacci ba ina ta wato kenan faɗi tashi a dalilin rashin lafiyar ka ka'an ne anal madaruku dunaka billadi da rubda bihi duni fa'aini fa'aini don halu sai zama wato kenan ni kamar ni ne aka dora min rashin lafiyar taka kuma kai ne mara lafiyar saboda haka idanuna ba za ta yi bacci ba kuma tana zubar da hawaye kuma tana zubar da hawaye tana zubar da hawaye تخاف الرضا نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل kullum raina tana tsorace maka mutuwa a tsarin na kare mutu gashi baka da lafiya ina ta tsoron kawo wani a kawo wani wajen karfa mutu alhali kuma na san cewa mutuwa din ba wanda zai tsallake ajalinsa na san in ajalin ka bai yi ba ba za ka mutu ba amma hankali na wato kenan ba zai kwanta a kanka ba amma abin mamakin shi ne falamma balagta sinna wal ghayatan lati ilaiha malamma kunta fika u'minu lokacin da ka kai babba ka kai iyaka irin da nake so ka kai yanzu ka kai mutum kuma ina da buri a kanka a kan ka kai wannan lokacin to a nan ne kuma ja'alta jaza'i gizatan wa fasasatan sai ka sanya sakamakon da zaka muku shine kaushi da kuntatawa ina magana ina faɗa kana faɗa ina cewa ai ka ce ba haka za a yi ba ko ka annaka antal mu'min mutaqaddim kaman kai ne kai min ni'ima kaman duk wancan aikin da ne maka nan kaman kai ne kai min haka kuma wato kenan zai zama tsakanina da kai walai ta ka illan dara haka ubuwati fa'alta kama jarul mujawiri ya faru kai to in ma wato kenan wato kenan ba za ka iya kiyayewa hakkin haifayya da take tsakanina da kai ba yanzu tsakanina da kai ya zama tsakanina da kai kamar makwabci ne mutumin kirki mana yadda makwabci zai kiyaye hakkin makwabci ainihin makwabcin ka ne ma ba ni na haife gaba ko to me yasa ba za ka min abin nan ba me yasa ba za ka yi min haka ba da karshe yake cewa kwashe ba ta bi misalar mufani da ra'ayar kada kwata kwatanta ni mutumin da wato kenan ya zama outdated wa fi ra'ayika tafni da lokuta da akili amma a ra'ayinka nan a nan ne wato kenan outdated din yake inda kana da hankali saboda haka sai ya karta wa annabi sallallahu alaihi wannan shine abin da ya tsaya ya tsara wa take da cikin zuciyarsa dangane da wato kenan a haƙin da dan yake yake tsakanin sa da da saboda iyaye suna jin takeici idan suka ga ɗansu ba akan hanya ba daidaiciya ba idan suka ga ɗansu suna faɗa yana faɗa saboda yanzu shi ma wato kenan ya riga ya karfi wuyansa ya isa yanka da sauransu saboda haka iyaye suna da haƙƙi akan mu wajibi ne wato kenan mu kiyaye Allah ba da kuɗi take ce musu addu'a rabbi kuma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira to mu je malam ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا
الله ودعوك تذكرت ربكم للي أبنجيكم alamar mafi rubustu wallahi shi ne fi sanin abin da ke cikin zukatan yanzu sai ya amfani da rabbukun ubangijinku domin ya ja ku a jikinsa ce ubangijinku ba wani ba daban ba na ku ubangijin ko din ne shi din a alamar mafi rubustu ya fi sanin abin da yake cikin wato kenan zukatan ba ta ku kyautata iya ba wa bulali da ne ihsana eh to wannan tana magana akan wato kenan abin da yake cikin zuciyarka Allah ba da kuɗin sarki shi fi sani wannan kuma ya dauki abubuwa da yawa fuskoki da yawa na farko akwai lokacin da za ka yi masa wata magana mai ɗan zaku-zaku amma zuciyarka ba haka take so ba ko ba haka ka nufa ba Allah ya sani akwai kuma wanda za ka yi don kana jin kana jin haushin ya sun takura maka Allah madaukakin sarki ya sani akwai kuma lokacin da wato gidan ba za ka musu wani abu ba don baka da shi Allah madaukakin sarki ya san a cikin zuciyarka da kana da shi za ka yi akwai kuma lokacin da kana da shi za ka yi amma don an takura masa kawai kai ba da ka ne kawai kai ba haka kuke so ba to ga shi dai kawai shi kenan duk abin da yake cikin zuciyarku dangane da al'amarin iyaye Allah madaukakin sarki ya sani rabbukum a'lamu ma fi nufusikum saboda haka zuciyar ta kunna in ta kunu salihina in dai zuciyar mai kyau ce da kai dan fitar da magana na wala ba haka kake nufi ba ka nemi magafarar Allah da baka kai masa abinci ba ba haka kake nufi ba babu ne da baka yi masa kayan sallah ko baka masa menene ba wallahi babu ne ka rasa yadda za ka yi ne Allah madaukakin sarki duk ya san wannan inda zuciyar ku salihai saliha ce akan wannan lamarin fa innahu kana ghafura to lalle Allah shi madaukakin sarki ya kasance mai yawan gafara ne lil awabina ga mutane masu komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki ok yanzu baka samu bane a to nan da ka samu ba sai kai ba shikenan ai la yukallifu Allahu nafsan illa ma ata saboda haka Allah madaukakin sarki zai yafe da baka yi wannan ba ko da baban wato kenan bai ji daɗi ba Allah madaukakin sarki zai sama maka mafita saboda abin da ke cikin zuciyarka wanda yana da yana da wato kenan kyau bane kana lil awabina ga furatan jihar
وآت ذا القرب حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا
الله مرحبا يتركي وآت ذا القرب كباوة دنجي نكسا حقه حقه hakkinsa wasu malamai suka ce ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama kida bi gare shi ne akwai danginsa na kusa ya ba su hakkin da yake hakkin su ne a cikin ganima da fai'i da wani abu makamacin wannan Allah barka zai ka ba su hakkin su sannan ba lallai da hukuncin da ya tsaya a kansa ba duk gaba ɗaya kowa yana da ai danginsa na kusa akwai abin da yake haƙƙinsa a gare ka a matsayinsa na makwabcinka ko wanka ko kaninka ko uwa ko uba kowa gwargwadon kusancinsa da kai da gwargwadon abin da kake da shi da gwargwadon abin da zaka iya yi da kuma a gwargwadon abin da zaka iya tolerating a cikin wata harkar rayuwa to ka ba shi iyaka abin da yake shine haƙƙinsa Allah barkatun tarki yake cewa wa ati zal qurba aqabu ka ba shi haƙƙinsa na mutuntawa ka ba shi haƙƙinsa na taimako ka ba shi haƙƙinsa na girmamawa ka ba shi haƙƙinsa na nusar da shi akan abin da yake ya dace taimakawa ƴaƴansa taimakawa matansa yana duniya baya duniya taimakawa bayansa da dai sauran irin wa'annan abubuwa kamar ana ƙara mana tsarin da zamu gina al'umma ta hanyar da zai zama wata kenan kowa yana taimakon kowa sai al'umma ta zama ta tafi wato kenan ta gudu tare ta tsira tare wal miskin sannan miskini shi ma aka ce ka ba shi haƙƙinsa miskini aka ce gaba shakinsa miskini shine wanda ya gimi yana da yar gonar da yake nomawa a ba ta ishe shekara ba ka tallafa masa don ya noma abin da zai kai shekara ko yana da ɗan keken da yake ɗinki amma baya iya ɗaukar da wani yasa ka taimaka masa ko yana da wata yar mota gidib gidib gidib ana yi don a samu a rufe asiri kana hanyar da za ka taimaka masa motar nan ta kyau don ya miƙe sosai wannan wato gina abin a taimaka masa duk mutumin da yake da wani ɗan abu na sana'a da yake nema da shi tuna cikin sa miskini ko amma ba shi da abin da zai yi shekara guda a cikin gidansa wanda zai ci shi ne ake kira to ana son ka taimaka masa yanzu ana ba a wance fakiri ba idan za ka taimaka ma wanda yake da dan wani abu domin babu aula ka taimakawa wanda ba shi da shi shi fakiri dama kawai karfi jari ne da safe zai fito kawai tafi ina ake neman kaza ya je ya yi a biya shi shi ainihin wannan na farkon ma wato kenan ba shi shi to kaga min babu aula wato kenan shi wabin sabi sanadin tafarki matafi shi ma ka bashi haƙƙinsa da ya cancanta a ce an bashi hanya ya ɓace ka ce masa ga yadda take taimako yake neman ruwan da zai alaula ya sai wuce ga gashi ga inda ake abin nan zai shiga cikin wani kuskure ka ce masa a ga yadda ake guziri ya ƙare yana neman taimako ka tallaba masa da abin da yake wato kenan haƙƙinsa gwargwadon yadda kai za ka iya wala tubassir Allah madaukakin sarki ce a rayuwa karku yi almubazziranci karfe almubazzaranci almubazzaranci malamai suka ce shine ka nemi abu ta hanyar halal ka bata shi wata hanyar rashin kulawa rashin kulawa shine tafsir hanyar halal ka nemo amma kamata ka tattala shi ya zama ya yi amfani da yawa kawai suka ce ai nawa ne ko kai abin da ka gana ba da shi kawai sai ya kare to wannan ana kira su wato kenan tafsir musulunci yana koya maka wato kenan ka zama kana da tsari a cikin rayuwa ka ja shi ta yadda za ka samu maximum benefit daga jikin wannan abu ba kawai ka lalata shi ba wani shi ne Allah wadda ke ce kar ku yi tafsir wato ke tafsirin asalin wato ke nan almubazzaranci ai da wasu ma muna ce almubazzaranci ko yawa ai wannan mubazzari ne almubazzari ne yawa ma'ana in ya samu kuɗi ko dukiya ko wata kadara ta halal to ba ya iya ne ɗinta sai ya lalata ta ta hanyar da bai dace ba to wannan shi ne ake kiransa wato kenan tafiya sadaka an hada wannan kenan ko Allahumma sai dai idan zunzurutun ya kena mutum da tawakkalinsa da imaninsa da ubangiji ya kai har zai iya yin hakan bai damu ba to shikenan wannan ma wani mataki ne yawa akwai waɗanda su ba za su iya wato kenan ajiyewa ba don saboda tsananin yaƙininsu da ubangijinsu wato kenan tawakkalinsu ya kai irin na tsuntsu mutane irin su abu zarar da fari ba su ajiye abin gobe da abin da suka samu yau za su zama gobe su gira ubangiji irin su abu muslim alkaulani ba sa ajiye komai har ma wata ran zai tafi aikin hajji wasu kace masa akram kallah za mu tafi ta a ba mu iya tafiya tare da kuka me yasa suka ce ni ba na tafiya da waziri ba kuma ina saba wa fadin Allah da yake wata zawar wani yawwa saboda haka haka yake tafiya suka ce wallahi za mu bi ka haka suke tafiya inda suka je suka tsaya ne addu'a sai Allah ya musu abinci sai su ce sai su yi gaba to kaga irin wannan su ce su da banko in baka kai hakan nan baka to kai kai sai ka tattala sa'ad bin abi waqasim ba dan bai kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya ce zai sadaka da da dukiyar sai ce a zai sadaka da rabi ta ce a zai sadaka da sulusun ta kusa nan ya ce masa eh kaga ya hada shi wata kenan abin saboda karantarwa da kuma wata kenan hangen me zai je su a baya to da mutum dukiyarsa ta halal ya kamata wata kenan ya zama yana da abin da ake kira managerial abin akan akan dukiyar tasa ilal mubazzirina lalle masu almubazziranci kanu ikwani shiyadi sun kasance wata kenan yan uwan shaidanu ne yan uwan shaitan ne saboda idan suka tsatar din kuma ai za su shiga cikin damuwa yau saboda idan damuwar da zaka zo ka ba za ka iya jure ta ba shine ake magana amma in za ka iya jure ta kuma ba za ta saka a cikin halin kakani ka yi ba shikenan wannan kai kai ciwo ma dama ba barna wata kenan ka bata dukiyar ba amma in za ka rabar da ita kuma ka zo ka shiga damuwa kawai kyautar da hausawa suke cewa kyautar shiga daga kai kuka ko ka kyautar kuma ka kuma daga kana jawo yawa zara to ta gabe yiwa yau shaidanu sun masu haka kuwa wa kana shaidanu bai rabbi ka kura kaga shi kuma shaidan daga cikin aqidarsa shine wato shi mai mutuncewa ne wato kenan ga ubangijinsa to mu ji mana وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها وقل لهم قولا ميسورا
to an ce karka yi tafsir amma ko ba hana ka kyauta ba to sai zama za ka bayar bai ko mutane za su su musamman irin wannan zamani namu ma dama kana ba ruwa mutane su dinga zuwa kenan ko to sai mutane suka zo su sai zama cikin wanda suka zo din sai ka lura in ka ɗauka ka ba su to barna za su je su saboda idan ka hana su ka taimaka musu ne don kar su je su yi sabo da suka zai sun kawo da kai kace kai bada ka ai babu wallahi ya kare kaza kaza kaza ko kuma ani bai yi niyya ba ko wani abu kamar cin wannan shine wannan ayar take magana akai in ma tura da na amma in har yayi matsalar ta kai za ka hau da kai ga barin su ma'ana ba za ka musu taimakon ba ko ba za ka ba su ba amma me yasa ba za ka ba su ba irtiga a rahmatan min rabbika dan neman rahmar ubangijinka kana ga rashin bashin ya fi taimaka masa ya zauna lafiya ko ya gaba shaye-shaye zai je ko wani abu makamancin wannan so da yanzu da kai hakan ma rahamar ubangiji kake nema yanzu har da kake kwadayinta ya zama ba za ka ba su ba to shikenan ba za ka lita maka ka ba su ba saboda wato kenan kar su je su abin da abin da bai dace ne amma duk da haka bakun da muka lalle sura sai ka lalle su da magana mai abin da ba zan bayar din ba a karka haka nan sai ka danta ka tsara shi da hankalinsa zai tafi hankalinsa a kunci saboda duk mutumin da ya tako daga wani guri ya zo gurin ka nema to akwai wani yaƙini a cikin zuciyarsa yana tsammani wato kenan 60 to 70 percent yana tsammanin zai samu saboda ka ko bai samu ba kar ka karya masa zuciyarsa sai ka gaya masa magana wadda take mai sauki wato kenan wanda zai zai fi saurin fahimtar ta wasu malamai haka suka fassara ta wasu wasu suka ce ta sauka akan mutanen da suke zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam za su tafi jihadi amma babu dokin da za su hau sai ya rasulullahi ba ni abin hawa za mu tafi jihadi kuma da sarsa babu shi a gunsa tunda babu abin da shi kenan sai ya ce masa kulta da ajidu ma ahmir kuma alaihi sai ka wuce to ba ba abin da zan iya babu wanda za ku hau da gurin jihadi sai su juya idanunsu tana wato kenan kuka da hawaye saboda ba su samu dama wato kenan su je gudun wannan jihadin ba to akan su ta sauka wallahu ta'ala ala to in babu kun sun zatsu sai ka lalashe su ka ba su wato kenan magana a takaicen takaicewa duk mutumin da kake ganin ko da kana shugaba ne ba misali kai ciya mana lokar gamman ne ƙungiyar 'yan shiriri ta suka zo su ka ba su farna za su je su yi to ba ka ba su ba kuma rashin ba su shine taimakon su kuma kana ganin cewa Allah zai baka lada dan baka taimaka musu sun je su yi barnan nan ba to in hakan za ka yi sai ka san hanyar da za ka yi ka lallashe su amma idan ka ba su suka je suka yi barna to ko ka taimaka a cikin abin da wata kenan ba a wuce ka da kaje ka taimaka a kansa ba to masha Allah to ji Allah wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا
الله madaukaki sarki ce wala ta jali yadaka magalulatan kada ka sanya hannayen ka zama daurarru idan ka daure hannun mutum ya zama wata kenan abin ko yawwa yahudawa suka ce yadda lahi magalula ko Allah ce a gullatu aidihim to saboda kar ka sanya hannunka wato kidan ya zama wannan shi ma isti'ara ne ka sa hannunka haka a wuya ka daure shi karfe haka wai istiara ne suke na ne cewa wato kenan kar ka zama warwaci yauwa ka dauka ka bayar gwargwadon yadda ya cancanta a dauka a bayar a inda ya cancanta a dauka wato kenan a bayar amma karfe hannu kar ka hana kar ka zama wato kenan marwaci a dukkan aikin alkhairi kun ga daga cikin ɗabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce kana annabi sallallahu alaihi wasallam ajodin nas annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa wato kenan karinci a cikin mutane wa ajwad ma yakun fi ramadana inda yake kyauta sosai ma a cikin wannan wata na ramadana kuma an ce annabi sallallahu alaihi wasallam za a zuwa tambaye shi ya ce wato kenan a jira in ya samu ya bayar zai iya abin nan kuma za ka iya ka tambaye shi wato kenan ya baka sannan in ka dawo kuma ka sake cewa ya ba kuma ba zai gaji da kai ba ka ga mu yanzu ka zo ka bayar mutum ya dawo ya sake ba shi ka sake dawo ta a ni kai ka takura maka ka za ka zago so zama kake zuwa gurin sa zama kake jin haushi amma to bai sa haka sai suka ce wai ai abin da ya fi komai soyayya a gare shi kake cewa ya baka shine kudi yanzu abin da ya fi komai tsada a zuciyar mutane shine kudi kuma ya tara kudi kuma kai ka zo kace zai dauki abin da ya fi so ya baka dole zai zai abin nan Allah madaukakin sarki shine wato ke ne ke jin haushi in baka tambaye shi ba الله يكذب إن تركت سؤاله هو ومن يعلم حين يسأل يكذب Allah shi ne ke jin haushin idan baka tambaye shi ba amma ƴan adam kana tsanantawa da roƙon su suna tsanantawa wajen fushi da kai saboda kana so ka raba su da abin da yake abin nan sai ka ce gurin Allah madaukakin sarki shi ne mai farawa to amma duk da haka aka ce kar kai rowa wala tafsuda kullal basadi kada ka shefe da hannun kuma gaba ɗaya duka shi da kowa ya zo ya yi ko duk kowa ma ya zo ya ɗebe kawai shi kin adam kai kuma wata da sai ka zama ka zauna maluman abin zargi saboda ayyazu komai ya ƙare kuma kai kuma baka kai matsayin ka daure wannan talaucin da wannan kuncin ba sai ka zama kana zargin kanka da ma suna zargin ka kuma a lokacin da ka nemi mutanen da suke zagun ka rasa su domin da sun san babu komai a gurinka tunda ba jini a wuyan fara akwai bukatun sake za gudunka wani guri za su yi kuma sai ka zama watakinan maluman mahasuran ya an ce mahasur shine gajiyayye wanda ya kasa wanda ya gajiya Allah madaukakin sarki yake cewa su marji albasara karrate ne yan kalibu ilaikal basara fasi an hasir shine ya gajiya kalle ka gani sama nan ka ta kallo ka ta kallo har kallon ka har zai gajiya ya kasa wucewa inda yake sama da inda zaka iya gani ya gajiya kenan to kai ma karka zama wato kenan ka dauka duk abin da yake hannun ka ba kuma ka zana kuma ba za ka iya tsina da komai ba to wannan yana da cikin abin da wato kenan zai iya saka cikin damuwa ba kuma kowa ne zai iya daurewa da zaran ka yana dama kuma ka rusa aikin da kai a baya to Allah madaukakin sarki ya ce wato kenan karka haka na don mu ji malam إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا
إن ربك للي أبنجزك يبسط الرزق لمن يشاء شين يجي شين في الأرزق قوان تقدامه شين يجي شين في الأرزق قوان يجي واتو كان يقدامه يباشي أرزقي amma wannan ba za ta hana mutum ya je ya nemi arzikin ba ai a gurin Allah ake nuna ko fabtagu inda Allah rizqa ku nemi arziki a gurin ubangiji saboda ka Allah bada kuɗin sarki bai hana dan ya ce yana ba da arziki ga wanda ya ga dama bai hana ka je ka nema ba idan ka nema din Allah bada kuɗin sarki wato kenan zai baka da nan muke fahimtar cewa arziki wato kenan kana guda biyu ne akwai rizqu wanda yake wato kenan adana akwai rizku wanda yake wato kenan kai rizku khairin da rizku adna Allah madaukakin sarki ce yan bani Isra'ila a tastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair za ku canja abin da yake wato kenan kasancece ku karbe shi ku ba da abin da yake shine mafi alkhairi da Allah madaukakin sarki ya ba su abinci da sutura da komai da komai ko ya ba su manna ya ba su salwa in kana jin yunwa nama za ka ci na tsuntsu idan kuma kana bukatar abunan ga zuma za ka sha wannan shekara da shekaru ba ka bukata kuma allah maɗaukakin sarki ya mai da suturar su sun zama kamar na tsuntsu ba sa datti ba sa kuma kodewa ba sa kuma mutuwa sai dai kyara kyau haka tsuntsu gashin jikin sa yake ko yayi wanka ko kare wanka mai kyau ne kuma da design ɗinsa wanda aka tsara musu a cikin haka zai mutu da kayansa yau wato su ma haka sutura su ta zama don haka ba su bukatar abinci ba su bukatar sutura allah madaukakin sarki ya ba su kuma wannan arziki ne daga gurin allah madaukakin sarki don haka ya fitar rizka liman sha ga wanda ya ga dama allah madaukakin sarki na haka alladhi rizqa ladhi huwa adna kuma shine wato kina wanda zaka je kai fafutuka da kanka ka nema ka fita da kanka ka je kai nema ai kasa da yake da wancan ko tunda wannan sai ka dan sa effort ɗinka a ciki yau ga Allah duba mu yadda bai iya ba to saboda haka Allah madaukakin sarki ce inna rabbuka yabsutu rizqa liman yasha ai zaka ga wani mutum a daidai lokacin da aka haife shi a lokacin za a bude masa akawun a sa masa kamar tiriliyan daya menene kokarin sa a ciki haka zai tashi da wannan wani tun da yake bai san abin nan ba bai san wahala ba a rayuwa bai san talauci ba bai san koi ba wannan yi ne na ubangiji inda aka dama kai zai a zai sa a haifa a can wani kuma sai a haife shi a inda aka kuma kowanne da wata hikimar da ta sa ubangiji ya tsara masa haka la'alla in kai aka kai ka can din la'alla abin da za ka yi wato gidan gara ma kana nan ne sai ka zama wata kinin ka aikin da zai sa ka rabu da aljanna ba za ka same ta amma ana za ka fafi ta ka neme ta sadaka wannan wahalar sai ta zama maka wata kinin ta ma fi maka wancan din wani kuma in aka ɗauke shi a can da aka kawo shi a nan ba zai yi aikin da zai shiga aljanna ba la'alla in yana cin yawa gwargwadon da yadda Allah madaukakin sarki yake shimfida arziki wato kenan ga yadda ya gana wa ya kadir yakan kuma kuntata shi ma bawa liman ya shawo wanda ya gada to da kawai sai da ya samu don haka shi yasa wani lokaci ana samun arziki bi wasu ɗajen asbabi Allah da ya halicci duniya ya hada ya komai ya sa masa sababi sababi komai da dalilin hanyarsa komai da dalilin hanyarsa komai da dalilin hanyarsa amma wani lokaci abuwa suka kuntata su fi karfin sababi game da muka faɗa za ka yi noman kayi komai da ka sa takin ka komai da ka da zane yawa kaga sababin ka rike shi amma ko bai so ba yanzu abin da kake nema ya wuce wata ke bayan sababi so da ka sai dai addu'a ko wani abu makamancin wannan innahu kana lallai Allah madaukakin sarki ya kasance kabiran mai ba da labari ne basiran ko mai gane bi ba ya san halin da suke ciki ya san wato kenan kuma ko mai nasu to wala ta tudu ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خدئا كبيرا
Allah madaukaki zarke ce wala taqtulu auladakum jama'a kar ku kashe ƴaƴayenku kashe da imlakin saboda tsoron talauci saboda tsoron wato kenan talauci kada ku kashe ƴaƴayenku saboda kuna tsoron kar talauci ya zo ya shemame ku so kashe da a jahiliya suna irin wannan in an haifi ɗa sai a ji a kashe shi in an haifi ɗa sai a ji a kashe ta Allah jawo idan wa udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat saboda haka sai a kashe me yasa suke yin haka saboda tsoron kar su tara ƴaƴan su yawa talauci ya zo ya samu su su rasa ya ɓata ginin yadda za su yi a kansu yanzu wannan aya tana nuni kenan talaucin fa yanzu bai same su ba ko ina fata mai lura da wannan Allah ya ce la taqtulu ala da kuma kashe ta imlaki kada ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci ai Allah alfakaru kashe ta imla'in kashe ta alfakar almutawakki talaucin da a gaba ake tsammani yanzu ka cikin wadata ake babu matsala amma in na tara ya'ya zara sai mu sai so da yanzu a gaba ne kake tsammani talaucin don haka Allah madaukakin sarki ya sai ce na hannu na rizuquhum ina ce da basu zo ba ƴaƴan ko to in sun zo din mu ne za mu arzuta su wa iyyakum da kuma ku din ma da kuke nan yanzu mu ne muke arzuta ku a can wata ayar Allah ba da kuke sarki ke cewa wala ta kuwa wala da min imlaqin kada ku kashe ƴaƴan ku dan talauci shine al-faqaru al-hadir talaucin da yanzu gashi mutum yana cikin talaucin kuma ga ƴaƴan kuma ya dauka kuma ya kashe su saboda wata kenan wata kenan wannan talaucin sai Allah ya ce na hannu na rizukukum wa iyahu ko din ma mu ne muke arzuta ku su din ma kuma mu ne wato kenan za mu arzuta su da ku da su dumu za mu arzuta ku kenan kama a nan sabanin yadda suke a jahiliya saboda duk wannan da wannan da wancan menene ya kawo hakan din tsoron talauci wanda zai zo a gaba ko kuma tsoron talaucin da ake ciki wato kina a yanzu haka ne to kaga a wancan wani zamanin suna jin tsoron talauci don haka suke ganin ɗaɗa matsala ne yanzu haka a wannan zamanin wannan tsoron kuma har yanzu ya sake shiga cikin zukatan ko ba ka bane saboda kuma na ganin cewa tare ɗaya ko matsala ne saboda yana dalilin wato kenan kawo talauci kuma idan muka yi nazari a zahiri hakan din hakan din ne hakan din hakan din ne dauki misali hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mai aure mu hayayyafa haka ne mai aure mu hayayyafa amma menene dalilin da samu za mu aure mu hayayyafa saboda a samu al'umma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi alfahari da ita inda za mu aure mu hayayyafa 'ya'yan wasassu yanzu an cimma burin haihuwar eh idan ba ka haifi 'ya'ya suka samu tarbiyyar da suka kai matsayin har ɗan aljanna ne wanda za su bi annabi sama a cikin tawaga su raka shi gidan aljanna ba ai haihuwar ba ta yi ba saboda akwai target ɗin komai ana duba target ɗinsa haka ne yau gara wato kenan ka ɗabi yan kaɗan ɗin da za su iya kula da su haka tafi da su zuwa wancan da can idan mun kakannin mu idan an zo an yi noma an shuka dawa ko gero me yake sa ake cirewa in su a zuba ba dan wani su rayu ba ko ba ka ji ai dan wani su rayu ne rayuwa mai kyau idan ka bar su gaba ɗaya buhu nawa za ka tara kai gonar gero duk yaran da ya zo kawai ka kewaye abinka ba kai rage ba buhu nawa za ka tara eh irin ma ba zai dawo ko to irin ma ba zai dawo ba saboda haka akwai hajjiyar shi kai irin wannan ruwa gudu wani ce a cikin nan zaro gida a baka ji daga wakila ba ka kuma amma duk muna analysis aka yi yawwa in ka diba annabawa gaba ɗayan su duk annaba Allah da manzannin su gaba daya alqur'ani mutum ɗaya ne a cikin su yace ya aibi ayya guda goma sha biyu shine yaqub alaihi salatu wasalam duk sarrafa wanda ya aure ya kai wanda suka ya aibi wanda suka kai haka shi kansa zango ya annabi sasa ya aisa guda nawa guda bakwai annabi yaqub shi shi kare ne don haka kuma a cikin annabawa babu wanda ya haɗu da fitinan ƴaƴa kamar sa sun ja masa wato kenan matsalolin da kuka da takaici da bakin ciki har sai da makaci don me matsalar yaya a zahiri ba ko ba haka bane kuma cikin alkur'ani sannan sun sashi matsalar da sai da ta kai yana bara ya tura yayansa suka je suka ce ai ayyuhal azizu eh masana wa ahlul durr وجيناك وجينا بك ببضاعة مزجاة وأعطي لنا كلا وتصدق علينا كتك وانا سكير كمان صدقة إيه إن الله يجزي المتصدقين kaga hatta abin nan da ƴaƴan ba su da yawa zaki malamai mauda ke ne ba mauda to sa ne mauda ga dai musulmin qur'ani ko wanda sun da alana ne Allah ya tazo su da kaga annabi Allah ya ta musu sadaka ai kaga matsalar ta yi saboda jama'a ta yi iyali ya ga da yawa ko yawa to saboda haka in ba a same su ba Allah madaukakin sarki ce in sun zo su ba zai dauki da su in ma sun zo Allah ba da kai sarki ce a yi haƙuri kar a kashe da haka abinda ayar da ke gabata lazim shi ne kar a kashe in sun zo ko kuma kar a kashe in ana cikin kar a ji tsoron talauci a baiwa Allah madaukakin sarki wata kenan abin da sa wallahi ta'ala alam inna qatalahum domin kashe su din nan kana kitan kabiran ya kasance kuskure ne wanda ke mai girman gaske za mu dakata anan insha Allah wannan fada daidai Allah ya ba mu ladan su Allah ba mu ma'aikata abin da kuskure Allah mu da sarki